أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا فلا هادي له رسوله وصفيه والذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وخلق منها زوجها كان عليكم رقيبا ويغفر لكم ذنوبكم وآسن الهدي هدي نبينا محمد ضلال ثلاثة شكرة تدبو لها دريه بير كنت تفسيري دمكي tun farko a wannan masallaci 2019 na larabci mun fahimci dai shekara goma sha shida sahaba da ya saukar itan uwa malam usman akir ahzab sai Allah ka haka muna kirga ta sauka ta uku wajen sha takwas ga watan ramadan mu sani ba muna cikin su kuma mu cikin su abin da muke karanta ya zama hujja a gare mu to rayuwarka za ta kara haske kamar yadda Allah ta ce afa man yaushe mu duk wani dan adam wanda babu qur'ani a cikin tafsiri ne je na kwana da murna kwarai da gaske akalla mun karanta sakon annabi idan mun aikata abin da inda Allah ta'ala ya ba mu iko
bismillahir rahim maliki yawmiddin اهدنا فيهم غير المغضوب
مالك يوم الدين إياك نعبد عليهم ولا الضالين القرآن sannan inda ya kulle ana amfani da fatiha domin a musulmi zuciya na musulmi sanin duniya da abin da ke cikinta amma dalili saboda karanta garkuwa ne ga rayuwar dan adam haka fatiha tun akwai wani abu duniya wanda Allah da Allah ya umarni ana karanta wanda ana kiyasin yawan mu ya kai miliyan mai in ka hada ya yi biliyan biyu a kullum karanta fata saboda tiriliyon daya filfili yanzu tarawihin biliyan ɗari uku don me Allah ya ce fushe sa za ka isa yanzu shiri yadda zai kashe kansa amma jefi-jefi ne yunus ke kashe kansu kullum sama da mutum ɗari biyu kullum a kai mai yanzu ƙasashen turawa kuma kuɗaɗe yake kashe su kai ta wasu ƙasashe sun fara ƙaddamar da kansa ya shaƙe kansa ko ya je kanka sai a maka wata allura wadda cikin tsawon ce ɗayan asibiti ce mai zaman kanta amma an ƙawata shi an samu su gilas a kashe ka a sakan talatin wai dai kamar fatiha da al'ummar musulmi ke saukarwa Allah ta'ala ya yi da hudu amma sai don da lijila ya fito da fatiha kuma kuma ba a sallah sai da ita ana kiranta ummu ko ya sami da ummu ko sab'ul masani Allah ta'ala ce wal qad ataka abu bakwai da ake maimaita wani wal qur'anul azim alladhi baya lissafuwa ko shine zaman ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da karatun fatiha na in ciyo ya gagara ruwan fiya wata ya yi ko ruwan ci a shifa sannan ana yanan gaba ana kiranta alwaƙiya mai yau daga zabar Allah ana kiranta alwaƙiya mai sauƙi ƙaramin yaro sai kai sinan ta mai bayan sai karanta fatiha sura ce da biyar don muslim hadisi na 806 abu sai jibril ya ce manzo Allah haza babu mai lebu ba a taba bude wannan kofar ba sai yau jibril ya ce ma annabi yana in ba yau fa sa abshir bi nurayn utitahum a taba ba wani annabi gabanin ka irin wannan in alqur'ani ita ce fatiha sin min ma illa utitahum ba wani rawaito hadisi na 395 khidajun fa khidajun manzo Allah ya ce fa yati ghairu tamam ba da wannan ne imamu shafi yake cewa zance ba marijan shi ne in yana abdallin kace amin kun yi karatun tare sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun qasamtu salata baini wa baina abdi natiha ita ake bi shi rabi wali abdi ma sa'i abdi da bawa ya bude karatu wa idza qala arrahmanir rahim qala majjada sai azo ga ta hudu fa ibawa adda rabi iya uku na farko na Allah ta hudin ghairil maghdubi alaihi kuma abinda bawa na ya roka an ba aya bace a suratul fatiha aya ce kuma da mutanen kufa surori kan bisi imam shafi'i ce annan gaban mu kenan in ayin bayan ko mu ce rabin aya juz dina da basra bismillah ba turori kuma don neman albarka su bismillah sai su shiru kai sai su ci gaba to duk wanda kai yi kayi da Allah sallallahu alaihi wasallam fahimta ce ba wanda yake za a fata ba bismillah matsala kenan wanda bukhari ya ruwaito sai ya kira ta ummul Allah da yace wa sallallahu alaihi wasallam suka sauka aka kiya alhaki ne a saukar da shi kwana uku wannan kuma gari wajibi ne ga mutanen gari kuma duk da aka yi suka katanga ba a ba su masauki ba ba a ba su abinci sai kunama ta lahu bi kulli shay'in la yanfa'uhu shay'un bakin can da ku ji kuma shugaban ayarin yace kun manta a wada amma babu yi sai kun babu jinga wanda ya nuna su wato makiyaya ne eh tofi ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin sai daga ciyar zabura to sai shugaban su yace a'a abu da shi suna iya kuɗa Allah wa liman hamida abinda aka manzo Allah ce wane ne da ya faɗi wani abu bayan sai ce mala'ika saba'in naga suna gaggawa yana zan muna addini ko mun suke daga manzo Allah zan bada afuro zarta to shi ya an kai don haka bayan wucewar manzo Allah ba wani addini lalalatu to sai ce mu tai wurin manzo Allah dole ya ce ya faɗa maka ana tawada da ita ita wada da Fatiha saboda matsayinta sai musamman kan nan wadribu li ma Allah alaihi wasallam wallahi da magana akwai ban dariya da sha'awa tura mu zuwa ga tafsirin ta bismillah mun eh a a Allah shine Allahu sace allazi dosu assalamu almu'minu almuhi muna fara da dukkan sunayen da aka shiga aljanna amma sunayen sanar da su al sifati akwai sunayen da Allah ya makansa a ƙur'ani al-qadimu Allah bai kira kansa qadimu ba da irerensu akwai sunayen da annabi ya yi ma Allah ko ya sanar cewa na Allah ne to in ka tattara waɗannan za ka samu wajen 124 babban malaminmu al-usaimin rahimahullah ya yi littafi asma'ullah ya suna littafin alkawa'idul musla fi asma'illahi wasu fatihi littafin dukkan san shi a yi dukkan karanta shi ana ma mun karanta shi wannan musla alkawa'idul musla so ya bayyana sunayen Allah da cikin ƙura ne ba su kai 99 ba in mun ɗauko na ingantattun hadisai mun ka haɗa sun fi ɗari sun kai ɗari da ashirin hadda wajen hudu to waɗanne ne casa'in da tara kamar lailatul ƙadari ne da watun da iya waɗanda aka sani ba wani yawa ne gare su ba mai matsalan ka riƙe su duka ka riƙe su duka kuma ka san ma'anarsu bismillahir rahmanir rahimi muna farawa muna masu neman albarkacin sunayen Allah wanda kuma cikin sunansa akwai ar-rahman ar-rahim ita kanta bismillah mabuɗe ce kuma duk wani abin da mumini zai fara na alheri yana so ya fara shi da sunan Allah za ka yi karatu da sunan Allah za ka kwanta da sunan Allah za ka zauna da sunan Allah za ka ci abinci da sunan Allah za ka yanka dabba da sunan Allah za ka bai ko, ko muhaimid duka daga godiyar Allah ne su Allah abin godiya ne kuma mai godiya ne ga bayansa manzon Allah godadde ne abin gode mani cikin al'umma ya karantar da mu godiya talikai alamin kuma rabbul alamin sai mu koma wainahuma in kuntum mu lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kama yawmuddin thumma ma a'budu wa iyyaka nasta'in ihdina al mustaqim in kana so koma wati wa ma fil ard ala ila لك من لعنه الله كانا وأضل عن سواء السبيل لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء سبيل كاكا فات موسى عليه السلام قال إن كنتم موقنين قاتا بسم الله قاتا كما yayi ta a duniya yayi ta alawanta kanta wannan siga tana nuna yawan al'atashan asar tabbatar da dawwama kaman kace al-karim shi sa wa kana bil mu'minina to haka rahim ya keɓance mu mu'minin abinda duk hikimar Allah ce da tsarinsa babu abinda ya motsa il mulkul yawm na honorable ina excellency ba mai mallakar kowa Allah ne kadai tacce mai rinjaye amin arrahmanir rahim ma fatiha ta assasa tauhidi kun ga bauta maka mu bauta ma wani to Allah iyyaka na'bud kai dai bauta duk musibar da ta cin maka wannan aya mun raba biyu kai kuma ina naka ayyim waladdallin siratal mustaqim Allah gwada mana ihdina fisti Allah baka hanya duk wannan ya dauki kulwa shari'a alkini Allah ya kira kai baka ita amin aw ma fir'auna ala falamma ataha Allah ya kira kai ka rusul faddalla ba'dahum sai da ya kusa da aka gayyace shi ya hau buran hamadu ne har an aiko shi ta bakwai Allah ya so shi ya yi magana da Allah inda kalil wa kallama Allah Musa ta kalil kamar da zafi annabi Musa to na uku kusa mafarki a wanda daga cikin banki ko ba haka kamar saurayi an je an yi baiko sai ɗaya ta mafarkin wai gashi ya je wurin walima ana kari kun gane abinda ke cikin ransa ne yake to akwai mafarki daga Allah wannan shi ma shari'a ce ta Allah akwai ilhama akwai tahdis akwai nau'o'i daban-daban ilhama shi da Allah ya jefa maka abu cikin ranka ila kana zaune sai ubangiji ya sa ma ranka jin barka tashi ka zagaya bayan gidanka sai ka tarar da wannan ne yana turbuɗi laya yana sai maka ɓanna kana zaune Allah ya jefa maka wani ilhama ce to kaga mu da muke martani ga sufaye na mafarkai da ilhamai ba asalin mafarki da ilhama muke inkari ba mun yarda da su muna inkarin abin da kuke kane wanda hankali bai ɗauka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsallake abubakar ya tsallake umar ya tsallake duk sahabbai ya tsallake tabi'ai da tabi'ut tabi'ina su maliku abu hanifa shafi'i imam ahmad ya tsallake su bukhari da muslim abu dawuda tirmidhi nasa'i ibnu majah ya tsallake su dara qutni ya tsallake su hakim ayi ta tafiya ayi ta tafiya sai an shekarar 1100 sanan manzo Allah ya zo mu yana mafarki ce ga wani alheri zan baka wanda kowa bai taba samun sa ba kaga wannan mun san shirme ne da saboda haka ba mafarki muke inkari ba mu yadda da mafarki gashi na cikin ƙurani sura su kutum suratu yusuf jigon ta mafarki mu yadda ana mafarki sannan mu yadda da karamomin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba za su kushe ba suna bayyana hayyamul qiyama da haka nan cikin mu kowa na ya samun karama ba matsala bane in dai kana mumini kana ya samun karama kuma albarka annabi ce so ba karaman muke musu ba amma ka mai da mai karama kamar barawo ta ce wa ya tsallaka gwanja ya ɗebo goro ya kawo to nawa ne goron shi ya litto shi na gonan wani ne ka gane ka mai da walitaka wata hauka wani shirme sannan ka mai da waliyi wani ɗan ƙaramin Allah cewa shi duk abin da ya gara ma yana yi don haka ba ɗaya yake da sauran mutane ba shin kun san bahaushe an sa masa jin cewa wai duk inda wali yake san gaibi to in san abinda an kai gidanka waliyi nike kaga wato ya dauka waliyi ba san abinda yake ciki saboda me saboda wancan khuza balat wancan shirmin da aka cika mu da shi na cewa waliye sun san gaibi ya san yau ya san je ya san gobe ya san abinda aka yi bayan gobe don haka ya san ka ya san abinda cikin cikin ka ya san ɗayan da zaka haihuwa nan gaba in shi suka fara wannan wallahi dariƙa lahiya lawa ka fara ta da zikiri aka fara ɗariƙa ‘yan shi'a ne suka penetrating cikinsu suka shigan musu da irin waɗannan abubuwan sai a zo a wani tarbiyya in kai tarbiyya za ka kai matsayin annabawa daga baya za ka kai matsayin mala'iku za ka kai inda kai ma wani ɗan ƙaramin Allah ne Allah ya tsine wannan tarbiyya albarka za ka yi tarbiyyar da idan mutum na tasbihi cikin minti uku subhanallah minti uku alhamdulillah minti uku talatin da uku uku minti tara ya gama kai cikin sakan biya za ka yanzu shi ya gama za ka ƙur'anin ma kaɗai zai zurr ya sauke kaga wannan shirme ne kuma ya wasa da hankali bai ɗauka wasa da hankali ne inda akwai wanda zai iya saukar ƙur'ani cikin awa ɗaya ko rabin awa misali ai ya kamata muka sahabbai su yi ko amma kolin wanda ya fi kowa daɗewa ga karatu yawan karatun ƙur'ani cikin sahabbai kai ce shi ne usman ibn affan amma tsawon dare gaba ɗaya yake sauka kuma daren daga faɗuwar rana kuma ce daga sallar isha zuwa sallar asuba su alarammomi gangaran waɗanda sun goge ya zauna bakinsu sun san cewa ga adadin mintin da ake ma hizo ɗaya akwai masu minti biyar ne na san masu shidda ila na san masu minti biyar ko na zo da 'ya'yan gidan isa karabiyu minti shida suke hizo ɗaya kaga kenan hizo 60 buga min minti shida sau 60 awa shidda to kaga iyaka kolin awa shidda ko to in kai kasa minti biyar ya zan awa biyar in akwai mai karanta a minti biyar saboda sabawa da sauri to amma in ka ce a'a duk hizo 60 ɗin gaba ɗaya a minti goma ba karatu ba ne donan ne za a samu wali gibrima wanda zai sauka ma kansa miliyan goma ya yi ma sai dana abokar miliyan goma sai dana umar miliyan goma sai dana usman miliyan goma sai dana ali miliyan goma cewa amadu tijjani miliyan goma cewa iyasi miliyan goma miliyan saba'in kenan kuma ya zauna yana karatu yana karantarwa yana nazari yana rubutu kuma yana zikiri duk gaba ɗaya ya kasu kashi-kashi wala wannan magana idan jahili ya yadda da ita baka mabakin amma mai ilimi da hankali ya yadda da ita to sai ya baka tausayi kamar da za ka ga bokaye ka ga masu tarin arziki 'yan siyasa masu kuɗi masu manyan motoci suna shiga daji wurin su isko su ƙazamai bai iya rubuta sunansa ba jahili ne tuburan sigineta bai iya ba amma su aje mota su shiga sun kurmin daji su je neman sa'a a wurin shi mutu basira ke yan uwa tafsirin suratul fatiha bai kare ba gobe za mu ɗora sannan mu shiga suratul bakara idan allah ya so allah ka ba mu albarkacin wannan karatu allah ka sa mu gama da duniya lafiya yadda muka fara wannan karatu allah ka nuna mana saukarsa lafiya cikin aminci da yarda allah amma dai in mun kai ga wannan karatu ai tsufan ya yi mana yawa ko mun kai ga sauka in Allah ya samu ganin ta sai ku bari mu yi ritaya ni kan da so samu ne daga wannan ma da kun bari na yi ritaya in koma ga na baya in yi ta nazari in yi ta bita in yi ta muraja in yi ta gyara har da qur'ani duk da yafi mun alheri Allah mu dauke sarki kai mu rayuwar mu albarka gaba daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik